قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba takwas ga watan muharram shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 260 daidai hadisi mai lamba ta 1730 za mu tashi darasi na 261 hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari bakwai da talatin da ɗaya babu ta'awudu min sharril fitan wa gairiha a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa a cikin littafin mu na al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yace babu ta'awud min sharil fitani wa gairiha babin da yake magana akan neman tsari dangane da sharrin fitintunu da wasunsu fitintunu da za a ta gani kala-kala na addini da na rayuwa kamar yadda dama akwai hadisin huzaifatu bin yaman radiyallahu anhu inda yake cewa wata ran muna zaune a gaban sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace ayyukum sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru al-fitan a cikin ku waye ya taba jin annabi yana bayani akan fitintunu ya tambaye su sai wasu suna gefe suka ce sami'nahu nahnu sami'nahu mun ji sai annabi ya ce sayyidina Umar yace la'allakum wato ta'aduna fitnatar rajuli fi ahli ko ta'uddun wataƙila za ku fara mana lissafi ne na fitinar mutum tsakaninsa da iyalinsa wa jarihi ko fitina tsakaninsa da makwabtansa suka ce wannan muke nufi ya ya Umar bin al-Khattab yace yace wannan fitina ce amma ita tukaffiru has-salatu was-siyamu was-sadaqa ya ce ai sallaka da azumi da sadaka da kuke yana kankara zunuban wannan fitinar ya ce sai ƙara cewa walakin ayyukum sami annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahr sai dai kawai tambayar da nake a cikin ku waye ya ji annabi yana bayani akan fitinar da za ta faru ta rika toroko tana tumbatsa yadda ka san kumfar kogi za ta rika hauhawa waye ya ji wannan duk sai suka yi shiru sai huzaifatu bin al-yaman ya ce da na sun yi shiru sai na ce ana ni dama kuma shine sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai yace ni na ji sai sai na Umar yace da shi to me ka ji yace na da annabi alaihi salatu wasallam yana cewa to rabbil fitanu alal qulubi kalhasiri audan udan fitattunu za su rika zuwa zuciya kashi-kashi kashi-kashi daga wannan ana gama da wannan ba gama wace wata ta zo kamar yadda dai muke ta fama da ita yanzu fitattunu kala-kala shine yake cewa annabi kuma ya ce fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda duk zuciyar da ta kwankwaɗi wannan fitinar to sai a ɗiga mar wani baƙin ɗigo a kan zuciyarsa wa ayyu kalbin an karaha nukita fihi nuktatan bai ba duk zuciyar da fitinar ta zo kai rejectin ɗinta kai watsi da ta kamar da muke ganin masu cewa aure bai da wani amfani ai fitina ce abubuwa yan biyu social media nan musamman a nan fitintunu da yan tiktok kala-kala daga wannan kafin ta warke sai wata ta zo to duk wanda ya rejectin ɗinta sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce sai zuciyarsa wato ta haske wanda kuma ta zo ya karɓa ita kuma sai a ɗiga marbakin ɗigo a kan zuciyarsa to shine har annabi alaihi salatu wasalam ya ce har sai kaga zuciyar mutum ta zama yadda ka san wato farin fa saboda ta yi fari kal wani ko ta za ta yi baki kirin to irin wannan fitinar ake magana ta abubuwa kala kala wani ya zo kawai ana zaune wani ya zo yace shi wato shi bai dara komai ba in ba qur'ani ba fitina ce annabin da aka aiko ya yi rejectin ɗinsa iza directly or indirectly cewa bai dare shi ba haka aka aiko annabi ya zama kurma baya hukunci baya kai yanzu da kake inda kake karatu ma anan ma hukunci kake wani abu zai taso a tambaye ka to annabi da ya zo shi ba tambaye shi komai ba matansa har guda tara gaba ɗaya bai haka ya zauna da su ɗalim alim ba wanda ta ce ba wanda ya ce ai ka san hankali ba ko ba a dama aya da hadisi ba ka san hankali ba zai karbi wannan ba kawai ka ajiye mutane a shago tsawon shekara da shekaru shekara ishirin ba wanda ka taba ba doka ba wanda ya taba baka a shagon ka fa a shagon ka ka zo ka ajiye mutane yanzu kawai ka ce ga yadda kake a ce ba wanda ko wajen fitowa da wuri ka ce a rika fitowa karfe kaza faɗan wannan ma fa doka ce to a ce annabi bai ba ka san hankali ba zai karɓi wannan ba to shine yake cewa hadis alfu wa saba'u mi'a wa wahid wa thalathun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da talatin da ɗaya an aisha qalat dan aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qul annabi ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar wa azabin nar wa fitnatil qabr wa azabil qabr وشر فتنة الجنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بين بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمعثم والمغرب to annabi ya kasance yana wannan addu'a sana Aisha ta ce yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min fitnatin nar ina neman tsari a gurinka daga fitinar wuta wa azabin nari da azabar wuta wa fitnatil qabr wa fitnatil qabr da kuma fitinar kabari to shine malamai suke cewa bari in yi tambayar me ya bambanci tsakanin fitinar kabari da azabar kabari me ya bambanci tunda dai gashi kun ga tunda annabi ya faɗi biyun ai suna da bambanci a guri ɗaya me ya bambanci tsakanin fitinar kabari da azabar kabari na wanne ne tambaya azaba ko fitina fitina ita ce tambaya na biyun kuma azabar dai ko mutum ya ci na jaki shine kuma ma'anar tambaya ita ce fitina kabari zuwan wannan mala'ikun da za su ai ita ce fitina duka kuma da za a yi shine azaba Allah ya tsare mu da su to shine yace wa fitnatul qabri kaga nan fitnatin nar wa azabin nar fitinar wuta da kuma azabar wato wutar to me bambancin fitinar wuta ita ma da azabar wutar tunda an faɗi na kabari fitinar wuta da azabar wuta na yadda da na kabari yadda aka faɗe shi haka yi gashi shi ma'anan ayi na farko shine ma ya fara faɗa fitnatin nari wa azabin nar fitnatil qabr wa azabul qabr me bambancin su na yadda da na kabari cewa dukan da za a yi a kabari da kuma yawa tambaya to me azabar wuta bambanci azabar wuta da kuma fitinar wuta na? wuta oke tsallake siraɗi to ai ka shiga wani babin daban eh zaman kansa yake na su ne ne fitinar ita asalin wuta ita ce azabar a baban yadda da kai ba bala abdurrahman na'am ina yadda wannan dabara ce eh ganin wuta ai fitina ce ko shakka babu eh ita kuma wato dinta a jiki azaba ce amma abin da malamai suke faɗa kar mu ja wannan ma'anar da kuka bayar akan kabari ita ce dai a gurin wutar wataƙila ka ce me ainihin tambaya can din ma a nan kun manta a conversation da za yi tsakanin yan wuta da mala'iku masu jiran wutar ta'alahum khazanatuha alam ya'tikum khazana wannan tambayoyin da maganganun da za su rika gayawa yan wuta shine fitinar azabar kuma dukan eh an fahimta da jagoshi za a yace za ku ga wani guri da Allah yace qala khsa'u fiha wa la tukallimu ai za su damu mala'iku ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun to wannan conversation din fitina ne alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna fitina sannan kuma sai azabar kanta to shine bambancin duka an nemi tsari da wa sharri fitnatil gina da sharrin fitinar dukiya shi ko sharrin fitinar dukiya kamar a fili yake amma shi ma ba zan tambaya menene fitinar dukiya a wannan bai kamata ya ɓuya ba kuwa yawwa kaga soyayyarta san ko wa innahu li hubbil khairi ai soyayyarta sai kuma me ai ai kaya ka kawo wa inna ma amwalukum wa auladukum fitna ai wannan ma'ana yanzu da alaji ba mu soyayyarta babu ya fito mana fili sai me mutum ya rika kaunar dukiya za ku ga abin ya ɓaci sai ne na'am ban ji ba yawwa mutum ya tafi da ita inda bai dace ba ta zama man fitina ko kuma ya ki ba da wajibin da Allah ya dora mu haƙƙin Allah ya zama fitina to shi ma haka yake ne mu je gaba wa sharri fitnatil faqri da sharin fitina talauci to me me fitina menene ji kuma watakila ku yi wani wajen daban yawwa ai ai ka kamar interview da mutum yi in aka yi ma elementary question sai ka faɗi ɗan ƙanƙanuwar tambaya kun ga wannan kamar ta fi sauran sauki domin talauci ne ba wanda zai ce bai san shi ba tun daga zamanin bahara har zuwa zamanin tinubu yawwa to je me sharrin fitinar talauci ya sa a kauce hanya da yawa ko to ai da yawar muke so ka faɗi wani abu in ne in karɓar eh fitina ce ta talauci gaskiya eh amma ba nan gurin ma nake so a zo ba shi sa wanda yace wai da yawa kaga za a ta kawo shi kenan domin gidan kowa da akwai to amma abin da malam ya kawo yace almuradu bi hasadul agniya kun ga wani abu da hankalin mu bai kawo ba yau masu kuɗin hasada fitilar dukiya talauci ne talauci ne da talauci ku ta anan ba ta a can wannan ai wannan fitilar sharin talauci kenan an fahimta da kyau ko a gan shi a ce wa ma sanya yake tara kuɗin wallahi sharin fitinar talauci ne ita ce ta motsa an gane ko da kin yarda da abin da Allah ya yi ma fitinar talauci kenan Allah ya raba mu da shi to sai ce to kaji wannan sai kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatil masiihid dajjal ya Allah ina neman tsari a gurinka daga sharrin fitinar masihud dajjal shi yasa malamai suke cewa wasu malaman tafsiri an kira annabi Isa masihu ibn maryam kuma an kirawo dujal masihud dajjal me yasa eh da ɗaya ce kobo da kobo synonym ne masihul baraka wal khair shine annabi isa masihu shari wa dalala shikenan eh kalma iri ɗaya ce da an kira su da masihu ta sai ce yesu ko to wannan shine ne sannan kuma ma'anarsa ta biyu shi masihu la shi dujal kaga ai annabi isa ya zo da abubuwa na ban mamaki na mu'jizat yanzu annabi isa ya zo ya kalli matar ce taba shi zai ce tashi kaga masihul barakati wal khairi kenan tashi ya samu tsuntsu tabo danda kuwa ya yi tsuntsu da ita kawai ya ce tashi da izinin Allah sai furar tsuntsu ya tashi ya tafiyarsa sannan ka fito kana zuwa da ka zauna ya ce a yau kuma da makani aka yi aka yi sahur kaza kaza ka ya gaya ma da annabi isa yana wani bi ma ta akuluna wa ma ta dakhiru fi buyutikum yace kuma gidanka akwai rago gobi ko uku to ai kaga shi ma dujalin yazo zai yi abubuwa shi na wannan na alheri ne amma na sa da sharri zai ce ai ruwa ai kuma yace ruwa ya dauke sannan ya kashe wasu ya raye wasu duk dujar zai sannan zai kewaye duniya a kwana arba'in a ƙafa a kwana arba'in zai kewaye ta gaba ɗaya sai dai annabi ya yi bayanin kwana na farko da kwana na biyu da kwana na uku da sauran kwanaki kwana na farko daidai yake da shekara na biyu daidai yake da wata na biyu uku daidai yake da mako sauran kuma daidai suke da normal kwane haka zai kewaye duniya inda ba zai shiga ba kawai maka da madina da ya je zai tarar da mala'iku sun kewaye su to na ga abu jahil su su walid bin mugira koro su za duk su fito duk yan nasa ina sa na cikin maka da madina fitowa za su su din ne ba su isa su shiga ba amma yan nasa za a koro su su fito kar mutum ya dauka an ya zama tujal ya je ta an binne shi ya ga bai sha ba wallahi ko an binne mutum a baki ulgarkar in dai dujar ne sai ya fito domin baki ulgarkar ba su hada uhud ba ce yawwa su hada uhud ne kake da tabbacin cewa kowa nan aljanna ne anan amma baki ulgarkar ba ya ma wannan alkawarin ba to wannan shi ne sannan wannan shine dujal shine dujal to a nemi tsari daga gare shi Allahumma fil qalbi bima salbi ya Allah ka wanke zuciyata bil ma'il salbi da ruwan kankara an gane ko wal baran da kuma me me kuke wasarawa yara wala abdurrahman ma'u salbi ruwan kankara wal baran da me raba good shi kenan raba shi ne ma'anarsa da raba ita ce ai mai diddigowa ko to ita ce albarat to shi ne yace wa naqi qalbi min al khadaya Allah ka tsarkake naqi bi ma'ana tsahir Allah ka tsarkake zuciyata daga zunubai da laifuffuka kama na kaita tawbal abyad min ad-danas kamar yadda kake tsaftace kake tsarkake kaya mai tufafi min addanasi daga alwasakh dauda wa ba'id baini wa baina khadaya Allah ka nesanta tsakanina da zunubaina kama ba'ata baina al-mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma kaga dai tsakanin gabas da yamma ai tazarar da yawa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-kasal ga wata tambaya zai ko da yake ba zan batta sai an jima ina neman tsari a gare ka daga kasala wal ma'asami da zinibi wal magrabi da nauyin baki malamai suka ce wannan kaga dai yadda take addu'a nan an kawo ta akan abubuwa domin baki fitina ne to idan mutum ya yi tubagi ba da niyyar da niyyar zai biya wani abu ya duk kunzume ba in yana wannan addu'ar Allah zai taimake shi ya biya amma in ya ci da niyyar dama ba zai biya ba Allah ba zai kula shi ba sai ya bar shi da wayansa kawai amma da niyyar biya wani abu ya zo ya faɗo tsotsayi kana yawan abin ya dame ka kana yawan wannan addu'ar wallahi Allah zai taimake ka ka biya amma in ya karba da niyyar ya cinye dama wannan daban kuma shi almagram bi ma'ana addai ba shi ke yawwa me za mu koya na ɗaya hirsul mu'mini ala du'a wal isti'anati billahi min alfitan kwaɗayin mumini dangane da yin addu'a da neman tsari daga fitintunu na biyu alhisu ala tajdidil tauba ana kwaitar da mu mu rika yawanta sabunta tubanmu na uku at-ta'awudhu billahi min fitnatil qabri neman tsari a gurin Allah daga fitinar kabari fa huwa awwalu manazilil akhirah shine farkon masaukin lahira kana shiga kabari to ka shiga wato level na lahira an fahimta da kyau ya je an gane ku mutum ya hau level na lahira an fahimta da kyau ku sai sannan na hudu istihbabu du'a wal isti'azati min hadhihi al-ashya ana so mutum ya rika yin addu'a da neman tsari daga wayannan abubuwan al-mazkura wa ma fi ma'anaha wanda aka ambato din nan a baya babi na sha biyu babu ta'awuzi min al-ajizi wal kasali wa ghairihi babin da yake magana akan ko mu tsallake na'am eh to min al-kasali da ita aka fara ba komai eh takdimu wata akhir malaman hadisi sun ce ba ai kamar abin da na gaya muku ran nan ne mutum ya zo bayan an yi da sallah yake subhanallah wallahu akbar walhamdulillah yayi ko kuma da ya zo a shi da Allahu akbar alhamdulillah subhanallah yayi yawa ai babu ta'awud min al-ajzi wal kasal ga tambayar ta shi ta na ajiye ta me babu da yake magana akan bambanci tsakanin gajiyawa da kasala me bambancin gajiyawa da kasala sai bambancin su kasala da gajiyawa yauwa adam eh kamar alaji tambata zai goya ba baya eh na to a dibigen eh lalai yawa architect ma'adonin sun yi kyau sosai da sosai duka akwai kusanci da juna cewa suke shi al'adisu huwa adamul qudrati ala fi'lil khairi mutum bai da ikon shi ne bai da ikon ba wai ni a bai da ikon yin ai wani aiki na alkhairi shine al'ajizu wasu kuma ka ce a huwa tarku ma yajibu fi'luhu wa taswifu bihi barin abin da yake wajibi mutum yayi ko kuma ya rika cewa saufa a taswif shine da sanin zan yi ai za a yi shi zan aiki alheri ya taso yi kokari in wani ya gaya ma karfafe ke yi kar a lokaci sai na ali ce karka ba aikin yau kace sai gobe kana yin wannan shedan zai zo ya ziga ka wallahi abokin ka yace ma ina so in bada in ba wani sadaka 200 i sauri da yayi shiru ka ce ka ce zaka bada 200 ba tunamar domin yana zuwa gida shedan zai ma alkawari a shedan ya aidu kuma alfaqara abinda ibn al-jawzi ibn al-qayyim da ibn al-jawzi suke cewa kenan Allah ya yi wa mutum alkawarin wadatawa in ka ciyar zai ma kusan guri ɗari uku a ƙur'ani amma sau ɗaya shi ɗan yi ma alkawarin talauci kuma ka yadda guri nawa ne Allah ya ce in kai zan ma guri nawa ne duk wanda ya bada kaɗan zan bashi mai yawa in ya ciyar zan masa kaza amma duk baka yadda ba amma shi dan yana zuwa da yace ma kana cirewa dubu ɗayan ka kana fasa ta za ta kare kuma ka yadda eh za ta lalace ke dan kenan an gane ko to saboda haka wannan shine ma'ana ta farko da wasu suka ba al'ajizu alkasal kuma wato shine adamu imbi'atin nafsi lil khair wa qillatu ragba fi ma imkani shine abin da kuka faɗa lalaci mutum zai iya yin abu amma kawai sai ya zauna ya ki shi yana da ikon yi amma ba zai bane kawai lalaci to duka wayannan biyu annabi yana neman tsari da su hadisi mai lamba ta 1732 ana nas bin malik radiyallahu anhu qala kana nabiyullahi yaqul annabin Allah ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajiz ya Allah ina neman tsari a gurinka daga gajiyawa wal kasal da lalaci waljubni da tsoro tsoro di wal harami da tsufa tsufan da zai janyo mutum ya kasa tamizin abubuwa wa a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsari a gurinka daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya Allah ina neman tsari a gurinka daga fitinar rayuwa wal mamati da mutuwa an kullu raka wannan yayi talkisin dogon hadisin da muka yi eh fitinar rayuwa yan tiktok din nan ai fitinar rayuwa ce abubuwa iri iri da suke fitowa kala kala ana gama wannan ba ba ma sai an gama ba ana cikin yi zaka ji wani ya kullo kai abubuwan nan da suke da yanzu mutuwa yarinyar nan na yar St. Louis ai fitinar rayuwa ce ana cikin yi ba gama ba aka ce ummul khair ta malamar islamiyya a kaduna ai fitinar rayuwa ce fitinar rayuwa ce al'umma ta zama bugaggiya na'am kaji wata fitinar an kona wani gari a Niger da mutanen cikin ko ka duba wata babbar fitina to ku tuntunu iri iri za ka yi ta jinsu shine kamar yadda annabi ya faɗa hadisin baya suna tasowa kamar kumfar kogi hadisin huzaifa Allah ya sa mu gaba lafiya shine fatan kawai me za mu koya mashru'iyyatid du'a'i wa ta'awudh billah min al-ajiz wal kasal an shar'anta ma yin addu'a da neman tsari a gurin Allah daga gajiyawa da kasala na biyu alhirsu alal amali wal istihad kwadaitarwa dangane da al'amal aiki wal ijtihadi da kokari dagewa babun fi ta'awud min su'il qada babun da yake magana akan at-ta'awud neman tsari daga mummunan wato cikawa mummunan hukunci an fahimta da kyau ko eh wa darki shaqa da riskar rashin arziki rashin arziki duniya da lahira kuwa amma ladina su'idu wa amma ladina shaqu wayannan biyun ake magana shine darki shaqa duniya da lahira ko an fahimta ko yawa wannan shakiyancin ake nufi kai an fahimta da kyau ko yawa ba diddin ba shi su'idu ai shi ake nema ko yawa وغيره دوننسا عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi ya kasance yana neman tsari daga jadul bala shine wahalar rayuwa shine malamin suka ce qillatul mali wa kasratul iyal wannan fassara za ka rike karancin kuɗi ga 'ya'ya da yawa ba kuɗi ‘ya'yan mutum arba'in da biyar kuma ba shi da komai ai an shiga tashi jadul bala'i kenan ba kankani ba ka tashi da nauyi a kanka ba ka da komai ko ɗan kaɗai ya kake ji da mata kaɗai in ka tashi ba komai mata ɗaya tubulantara ga ‘ya'ya ‘yan masu bani bani shi kuma yaro bai san da yaro da mace yadda kake wa Allah kallo haka suke ma kallon Allah ko eh da yaro da bata bazan yanzu za ku gama hira da matarka akan matsaloli kana miƙewa da ce ba fa kaza ko a jikinta oho kai ka san wannan babun kai ta gaga ina ruwanta ita yaro ana ta babu babu yace babu ka bani babu ita ma babun a bashi eh to da yaro da mace wato mijinsu kallon Allah suke masa da ko kuma babansu to wannan shine jahadul bala Allah ka kare mu sannan wadarki shaqa in haɗin da da haɗuwa da rashin arziki shine mutum ya mutu ya shiga wuta eh ai ƙarshen rashin arziki da mai alari yake wa shaqiyun aw sa'idun ko a hadisi hadisin nawawi ai ana nufin marashin arziki dan wuta kenan shi ne za ga wani ya zo fassara zai takaita wa shaqiyun aw sa'idun zai ce ba dan wuta ne ko dan aljanna ne ya hutar da kai domin sa'id shine dan aljanna shaqiyun kuma dan wuta domin rashin arziki a lahira ba rashin ba ruwan Allah da dalolinka aiki ake magana illa man atallaha bi qalbin salim amin sai sai sai menene yana wato ilkaba an gane ko eh da wato mummunan hukunci ko mummunan karshe shine malamai suke cewa ai ana magana ne akan wato su'ul khatima mutum ya mummunan karshe Allah ka kiyaye wa shamatatil a'da da dariyar abokan gaba duk abin da zai sa wani ya ma dariya kada Allah ya kawo shi wannan addu'a ce babba shine wani za ka gaira Allah ya daba za ka ga bayan mu sai dai a sallah eh a sallah kuma ka ga mutum ya ga bayan ka a sallah ai gaba kake da shi kana sahun gaban sa ko ya ki ko ya zo ko dai shine liman ko kuma yana sahun gaban ka eh in sahu ɗaya kuke ma abe sai ga naka bayan ba sai dai wai koyge waje yake kuma bai da sallah suka ji saboda haka duk wanda ya ga bayan ka a sallah kuwa ka wuce wannan addu'a tana da muhimmanci ba kun sai yanzu an daina kiwon dabbobi kiwon mutane ake yawwa haka kawai wani za ga ya dora zuciyarsa aiki na dakon wasu babban tashi hankali kenan shi za mu psychologist yake cewa babu mai wahala irin mutum ya rika kullatar mutane sai ba da misali ya ce kamar wannan takardar yanzu kaga dai ba da wuyin na ce ma an ne rike mun sai ba komai ka ganta dai a hannu ai ba nauyi ko to wallahi aka dau wani lokaci zai ta fara damun da karshe ya ce malam da Allah unguwa bakka in kake karba zai yadda ita to ina kuma ga ta taru wannan takaddun ai ta tara su ai ta tara in suka taru da yawa ya kashe gani nauyin yayi yawa ba za ka iya dauka ba yace to kamar haka zuciya take duk lokacin da ka bata wani abu duk kankantar sa tana ganin sa ba nauyi in ya jima za ta ji ya dame ta in yayi ta zuwa yayi ta zuwa kuma sai ya nauyi kana cutar da kanka ne ai ba mai dadin harka irin wanda baya kullatar mutane kuma zuciyarsa ce ta fi zama lafiya ta fi zama lafiya to shi ne ma da ya ce me za mu koya karkashin hadisi mashru'iyyatu du'a wa ta'awudhu billahi min al-ajiz wal kasal an shar'anta mana yin addu'a da neman tsari a gurin Allah daga gajiyawa da kasala lalaci na biyu alhirsu alal amali wal ijtihad kwadaitarwa dangane da yin aiki da ijtihadi kokari dagewa babi na sha uku babu ta'awudh min su'il qada shi muka biya ko okay sai ba babu ma yaqulu inda nau babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa yayin bacci wa akhdhi al-madja an gane ko da kwanciya akan shimfiɗa makwanci hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari bakwai da saba'in da talatin da hudu an ilbara bin azib qal qala annabi sallallahu alaihi wa sallam barau dan azib wannan hadisin ɗaliban ilimi ɗaliban hadisi hadisi ne da ba a manta shi ba saboda yana da wata ka'ida mai kyau da ake rikewa a ciki bari ku ji ta a barau dan azib yace annabi yace idza ataita mabja'at idan ka je shimfiɗarka fatawadda fatawadda wudu'aka lis-sala kai alwala irin ta sallah shine aka ce wannan alwala har mai al'ada aka ce i me yasa ka ce zafi domin ba alwalan sallah ba alwala ce ta kariya ita ake cewa ƙahon fara malamin fikihu a soro za su ce ma alwala in aka ce ma alwala kawon fara me za ka ce mata kawon fara kaga kawon fara kaho ai da an ce kaho za ka ɗauka wani abu ne mai kwari mai dafi ko to amma na fara baya cutarwa domin alakwashe yake kamar gashi yake saboda haka in ta so kawa ba za ka ji ba shine ba to gashi dai sunanta kaho amma ba ta da tasiri to shine alwala masu al'ada ko mai janaba in zai yi bacci to sai yake cewa sun matsaje ala shiƙiƙal aiman sannan sai ka shingida akan kuiɓinka na dama haka ake so yayin da za a kwanta idan Allah ya taimake ka dan wani ya tambaye ni yace ai wani yana cikin baccin sai ya rubuta ciki bai sani ba sannan ko yayi kaza nace to idan mutum ya saba kwanciya da dama to abin da ake so tunda shi mai bacci ba shari'a kansa in ya farka ya ga rubuta ciki yake sai kuma gyarawa shikenan amma inda ne da cikin bai sani bai yana bacci ba komai kuma shi ma kamar yadda na gaya mana nace in ka saba da rashin rubda cikin ba za ka rikai ba sabo ne kawai zuciyarka ta koyi haka za ka ko ka yi rubda cikin za ka juya kwanta a kalli sama ko a kwanta bangaren dama shikenan na eh a kalli sama mutum ya kwalla akan gokeyarsa ba mutum ya kalli sama ko bangaren dama shi ne malaman suka ce ko da za ka kwanta kalli sama an fi so ka fara yin abin da annabi ya ce ala shi ke kal'aiman nan kan ka fara kwanciya da nan sai ka dawo in kana bacci tun makul sannan ka ce allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwabtu amri ilaik wa aljatu zari ilaik رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزل أنزلتني ناقا يا سائع وشيني ديدي أي بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة النبي يتي إنك لوكتي اللهم يا الله إني أسلمت وجهي إليك na miƙa wuya na miƙa fuska ta gare ka udukulu bi silmi ka fatan to ka miƙa domin al islam shine total submission ai ka miƙa wa Allah kai kanka gaba daya ba ka da ta cewa sai abin da yake an gane ko wa fawwadtu amri ilai shi yasa ka wasu kalmomin wanda ya fahimci addini da kyau wata za ta zo celebrity da waye ta faɗi wasa kalmomin amma wanda ya karanta addini zai ga cewa kalmomi ne na ridda domin idan ka kace aure ba shi da amfani Allah kake wa raddi domin shi yace ayi ƴaƴa ba su da wani amfani annabi kake wa raddi domin shi yace yawwa saboda haka wayannan kalmomin suna da hatsarin gaske wallahi akwai hatsari da gaske gaske kuma mutumin da zai iya zuwa ya kafa yanzu wanda zai zo ya kafa kyamara ya gaggaya wa Allah magana da annabi idan ba da hanyar aure aka haife shi ba ya sai sake mara ma a yan gari sun ishe shi ma ko ba haka bane yanzu duk wanda suke rashin mutuncin nan ka taba jin wanda ya fito yana tabajuri da cewa ni ba da aure aka haife ni ba kuma yana faɗan maka ki ya isa dan ta hanyar aure ka zo shi za kake iya faɗan magana da ba ta aure ta zo ba ta yi ta kafa wannan kyamarar ba har ta rika gaya wa Allah magana ashe aure yana da rana kenan tun da gashi ya yi bakin dinki na cewa ba za a iya cewa ke shegiya ba ce ka gani to saboda haka wannan shine kai eh abin da kuma ba ta taɓa fitowa tana magana sunanta ita kadai ba to wannan shine abin da ya kamata mu lura da kyau kaga na biyu wa fawwatu amri ilayka kun ji musulmin kwarai shine na mika al'amura al'amura na gaba daya tafwidi shine ka mika wa Allah lamari al'amari na duka na mika ma ya Allah tunda yanzu bacci za kai kaga ko mai bacci ai bai san me za a yi ba to ka ba wa Allah lamarin ka shi kuma baya la ta kuzu sinatun baya gengedi ballantana bacci kowaye a duniya inda yana bacci an gama da shi kowaye in dai mutum zai iya kwanciya ya bacci to wallahi an gama da shi ya dawo alaika wa ainul la tanamu to sai yace na uku wa an jatu zahari ilai ya Allah na jingina baya na gare ka me ma'anar wannan a ce ai kai da wani ka jingina me yake nufi dogaro a tawakkulu ilalla ko alalla dogara ga Allah madaukakin sarki kenan wato na dogara da kai ya Allah sannan shine alja'atu zari ilai na dingina baya na gare ka ragbatan ya Allah ina mai kwadayi wa rahabatan kwadayi mai aljannaka wa rahabatan kuma ina jin tsoro na azabarka ilaika zuwa gare ka ya Allah la malja Allahu akbar wa la manja babu wata mafaka shine la malja me lam din mafaka inda zaka fake madingina kai ba inda zaka jingina wala manja kuma babu wata matsera an gane ko wa kadhalika nunzil mu'minin to wannan tseratarwar ba wanda za ka je ka tsira a gurin sa ya Allah madaukakin sarki illa ilaika in ba zuwa gurin ka ba ba wanda zan fake da shi in tsira a gurin sa in ba kai ba Allahumma ya Allah amantu bi kitabika allazi anzalta ga fa'idan nan ta hadisi ta mutsala na imani na yi imani da littafin nan da kai ka saukar da shi kun ji bi kitabika alladhi anzal sai yake wa bi nabiyyika alladhi arsalta gurin da zaka ja wala yake da kuma annabin nan da kai ka aiko kun ji abin da yake annabin da kai ka aiko shi to sai yake fa in mutta min lailati idan ka biya wannan a wannan daren da kai karanta kai zo kwanciya ba shi za malam malam da yuzul muslim ma an bambanta ba kamar karshe ya kawo ta eh kusan karshe sai ka gama addu'o'in ka tsaf sai ka biya wannan alama ne aslamtu idan da ta karshe sai mun shari daga ita sai mun shari kawai an gane ku yawwa to sai ce idan ka mutu a wannan daren da ka biya ta fa anta alal fitra ka mutu akan tsarin musulunci akan tsarki tsari na musulunci shine alfitra an gane ku yawwa sai ce waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi kajima ka sanya su zama shine karshen maganar ka shi za a ni yanzu na addu'o'in kwanciya bacci kowa ya aka yi min na amsa sai na sake maimaita wannan na manta ban yi wani abu wanda dawo ko ban yi sauran ba wannan sai na sake da Allah in sau biyar zan tashi in dawo sai na maimaita to ta zama ita ce karshe kale yace faradattu halan nabi ana gamawa palpable bara'u bin adil zai zauri irin bari ya gwada kwakwalwarsa yace ya rasulullah ga yadda take sai ya biya ma lamma balagtu balagtu allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta yayin da yazo gurin da ake cewa bi kitabika allazi anzalta yace a wannan gurin kultu sai yace wa rasulika allazi arsalta kana sai annabi yace ala ba haka nace ba wa bi nabiyyika allazi arsalta nace da annabin da ka aiko shine malamai da suka zo shari suke cewa tsakanin annabiyu da ar-rasulu wanne ne gaba ai ba wanne ne gaba rasul gaji na tauhidi ko saboda haka rasul ne gaba amma da yasa yanzu da aka zo a wannan maganar matsayi aka karawa annabi ko kuwa ragewa akai karawa akai domin rasul shine gaba da nabiyu to dan annabi ya koyar da mu cewa addini ba a yin sadaka ka zo kawai saboda waka ka rika cewa waye sai ka wa Allah matsayin annabi kun ga sahabansa ne yanzu ya faɗi wani abu annabi ya taka ma buri da Allah ɗaliban ilimi su rike wannan gaba annabin da kansa yana biyan faɗa yace ba haka nace ba yanzu yanzu kawai za ka gabatar da ni a gurin taro idan ka ce yanzu an zo wajen taro mun yi babban bako da ka yusuf jafar tsala an girmama na akai amma na san karya ne ni ba dakta bane ina karba in ce da Allah jama'a kuskure ne ni ba dakta bane na sha zuwa taro a gaya haka Allah ya ba dakta bane so da haka ka kai tsaye yawwa ai fata na garin lamiri ba saboda haka kai tsaye wannan abun ba matsayi na bane amma maganar cewa rasul matsayin annabi ne ko ba nasa ba nasa ne amma kuma saboda wahayin ba haka yake bai ce kar a soma domin umarnin daga Allah yake karɓar sa kaga nan zaka kuma yi wa ɗan faira raddi da ba cewa komai Allah ne annabi ya narke cikin Allah kalmomi na hauka cewa wa wallahu wa rasulu ahqqu an yurduhu wa me yasa ba sai an yurduhu ma ba to tsaban shegantaka eh shegantaka zalla to saboda haka kaga sai ka ce annabi alaihi salatu wasalam a gurin Allah yake karɓar umarni kai kuma a gurin annabi zaka karɓar umarni wannan shine ka'ida yawwa da Allah wannan hadisin da tunda hadisi ne da ya kamata dama ya zama dole ka haddace shi indai kana bacci kuma na san kane yawwa to saboda haka wannan hadisin dole ne ka haddace shi tunda kana bacci to hadisi ne mai kyau da za ka gaya abokin tattaunawarka ya ce ai annabi kaza ya annabin ne ya hana ya hana karambani wa ya kifa inda amrihi in ji mai lahallari karambani duk abin da bai gaya wa kansa kanka gaya mana shikenan to kun ji abin da yake yace la wa nabiyyuka allazi arsalta yaja cewa ne da annabinka wanda ka aiko wanda ka aiko annabin ka gabawar surikan labi arsalta ba manzanka wanda ka aiko a annabin ka da ka aiko period ba wani kama kan na'am to shine yake cewa shi sa barin faɗi wata luttufa imamun nawawi yana cewa akwai sunnoni guda uku waɗanda suke ana so mutum ya rika yi ba wajibi ba ne yace yayin da za ka yi bacci ka yi alwala in ji imamun nawawi yace idan ka yi alwala wannan alwalar tana baka kariya ne ta musamman shine muka ce malaman fikiyu na kiranta da ni kahon fara eh shine malamai suka ce kuma kaga in mutum ya mutu a wannan da wannan alwalar ko da ba ma wankan gawa yan jan gaba ne ba su iya ba kai da alwalar ka dama ka tafi da abin ka riga ka yi da kanka Allahu akbar sannan suka ce dalili na biyu yana sa shi dan ba zai rika ma wasa a bacci ba da la'ubu shaydan din nan yazo ya tawa ne tare na ma hankali sai ya kai ka sama da gidan murtala kaga zai huje wayo kana bacci ka ba wasu duk suna faɗa to ba zai tawa da hankalinka ba ba zai ma ba na biyu suka ce abinda ba wajibi ba mustahabi ne kwanciya akan tsagin dama shine na biyu saboda annabi ya kasance yuhibbu tayammun yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi sha'nihi kullihi a komai na annabi yana son damaitawa sannan kuma yana sa mutum ya tashi da wuri lokacin da kai ya tashi daga cikin fa'idodin Allah idan kana kwanciya a haka zaka tashi na uku an gane ko an fata Allah madaukakin sarki domin ya zanto karshen kalmarsa a duniya a ce wannan su bayan Allah ya dace abin su yanzu ran juma muna karatu sai muka zo na hadisi na ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ake kiransa Dirar ibn Murra Dirar ibn Murra kafin ya rasu da kwana goma sha biyar ya je haka kabarinsa da kansa ya gwada ya auna bayan kwana goma sha biyar ya mutu aka je aka binne shi eh shi ya haɗa kabarinsa da kansa kwana sha biyar sai nake ta wasu misali na ce to akwai magabatan da yawa kamar ibn sunni da muka zo ai kun ga yana rubuta hadisi annabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al aka zarara kana wato rawaito hadisin annabi kana rubuta shi a ce ma wani ya gama alwala kamar abdulhamid kik a baya baya ma makawo ne malami ne a masar ai kaga mata sajidan lillah malam hasan da nake gaya mana na kofar nasarawa alaran ma shekara biyu kenan gwani hasan sajidan mata sajidan lillah to karshen al'amari ya rarto an mutu da kyakkyawan karshe an fahimta da kyau ko Allah ya sa mu kyakkyawan karshe hadisin karshe sai ka jiwo a babu yawwa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ahadukum ila firashi annabi yace idan ɗayan ku ya tattaru akan shimfidar sa falyanfud firashahu bi dakhilati izari ya karkade shimfidar sa da cikin bargon sa kun kai wasu zai ce wai boko ce wai kafiye gayu annabi ne yace a karkade shimfida wani ya zo dama ka kyale wa singil kawai waran kai mai aure in ka koma za a gyara ma shimfiɗa kana tashi shi ko yanzu yana tashi ya wurgar da fulan ya wurgar da in ka je ka ga shimfiɗan sai yanzu an koma za ka sha mamaki wallahi ko yawwa saboda haka kai ko yanzu kafin ka koma gida an ƙara karkaɗe ta an komai an ninke shi an ɗora an aji baka da matsala ai sai yana cikin fa'idodin aure kenan to saboda haka to sai annabi alaihi salatu wasallam yace ka karkade da cikin bargon cikin bargon fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi kun ji ko domin baka san me ya maye ma ba me ya wakilce ka da ka tashi daga wacin wata irin aljana ce ta zo ta dora eh kana tashi wani irin aljani ne ya zo ya dora ya ci gaba da baccin a inda ka tsaya a inda ka kwanta shi ma zai dora ya ci gaba kawai amin ya Allah ai Allah ba ya tsare ba sani eh Allah ya tsare yan baya zaka ci ka gane ko sun mai kuli sannan ya ce bismika rabbi wa gatu dambi ya Allah da sunanka ya Allah wa gatu dambi Allah akbar da sunanka na ajiye wannan kwiɓin nawa kwiɓi na wa bi ka alfa'uhu da sunanka zan daga shi nawa nawa ne suka kwanta ba su tashi ba nawa akai in amsakta nafsi ya Allah in ka dauki wannan ran idan ka dauki wannan ran sai sai farhamha Allah kai mata rahama domin naka ne dama wa in arsalta in ka kyale shi ko ka kyale shi ya wata ya kamar yadda aya ta faɗa cewa wata ya wa yake to sai yake cewa fa hafaza Allah ka tsare shi bima ta hafazu bihi salihin da irin abin da kake bawo nagartattun baya bayi kariya to ku da Allah wayannan gwalagwalan kalmomin ya kamata ka rika asarar kar ka sake ya zamto tatin da waya da voice note ne karshen magana ka yayin bacci kar ka soma in ma ka yi to ka sake wannan shawarar da nake bayarwa ke abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya taimaka kamar idan Allah ya kai mu gobe kun ga akwai azumin tasuwa da ake kwadaitar da mutane jibi kuma ashura alhamis to kamar gobe tun da da yawa za a azumi zai taba mana ranar gobe insha Allah ta'ala sai ranar karatun mu sai ranar asabar Allah ya ara mana lokaci wanda muka ce shi ma saura karatu biyu mu kammala littafin insha Allah ta'ala um, muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ya sa mu gani Allah ya amfanar da mu da abubuwan da muka karanta akwai malamin mu sheik mala awal mai wannan littafin kun san littafin su ne dama yawa ko dama zan da muka ci gaba na faɗa eh littafin aro ne insha Allah ta'ala kawai dana ake malam um, kalimatain fakat na'am yawa eh ya yi daga nan
السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A kalmar da ake faɗa a wannan lokaci wato shine abinda muke fuskanta na ranar Ashura ko in ce ranar tasuwa da ranar ashura wadda za ta kama wala Allah gobe kawo gobe ita ce ranar tasuwa kuma jibi ana fatan ta zama ashura fadakar wadda ake yi kullum a kai shine abubuwa guda biyu sun faru a wannan lokaci abu na farko shine kissa fir'aun wadda kisa ce wadda a cikin alkur'ani sai da aka ambace ta a surori wajen guda 34 kuma aka ambaci sunan annabi musa su wajen 100 da wani abu fir'auna shi kuma su wajen 60 da wani abu wannan yana nuna maka girmanta da kuma abubuwan da suke cikinta na izina manya-manya wayannan abubuwan sun haɗar da cewa duk wanda ya yi ɗagawa ya nuna cewa shi shi ne ya ce zai fito na fito da Allah to Allah maɗaukin sarki sai ya nuna masa shi ba Allah ba ne kuma yadda shi fir'auna ya yi ya ce ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghayr ya yi ɗagawa ya ji cewa shi fa ba wani wanda ya isa shi shi Allah ya nuna masa iyakarsa a cikin gidansa matarsa ta zama musulma sannan kuma wanda yake nema din yake so ya kashe wanda zai zama sanadiyar mulkin nasa kuma ya zo gidansa ya rayu ya raine shi ya sha ruwan gidan ya ci abincin gidan ya rika hawa kayan da yake motocin da yake hawa kayan da yake sawa amma kuma shine sanadiyarsa Allah wadawake sarki ya nuna masa iyakarsa ya zama izina har yanzu yana nan ana ganinsa ga wani mutum wanda ya fito na fito da Allah madaukakin sarki to haka duk wani wanda yake fito na fito da Allah madaukakin sarki kasarsa zai zama abu na biyu shine magana ta Hussein kisan Hussein ya dace da ranar Ashura to shi ne mutane kuma suka kirkiri bidiyoyi bidiya ta farko ita ce 'yan shi'a suna bakin ciki wai da wannan ranar kuma 'yan shi'a su suka kashewa hussein saboda su ne suka dinga tura masa wasiƙu wasiƙu wajen guda 500 akan ya zo su masa mubaya saboda sun san bai yi wa yazid mubaya ba har ya taho kuma kafin ya tafi sai da ya tura muslim ya nuna muslim ya gani mutanen nan suka gudu kamar yadda suka yaudari sai na aliyu kasan su ma yaudar sai na aliyu suka yi a ƙarshe sai na aliyu ma ya ce wannan wani irin mutane ne shiɗanin mutane suka yi sanadiyar mutuwar sayyidina aliyu ibn abi talibin kuma sannan su ne suke sanadiyar wato mutuwar ciwa shi usain bayan sun gudu sun bashi kuma suka zo yanzu suna ta rigima isa wani yake cewa to me amfanin abin da ya riga ya gabata karka dawo da shi kai yanzu idan wani dan wanda ba musulmi zai tumbe kai ce wai kai ne kake ta da jijiyar wuya ne akan Hussein din nan kana ta cewa kaza kaza wai aina yake ne a cikin ƙasa a cikin ƙasar nan ko aina yake a duniya sai ka ce ai ya riga ya mutu tun shekara kaza ce ah ashe kai baka da hankali ma hukunci ne kai za ka kawo mana abin da ya riga ya riga ya gabata duk kai ta rigima kana ta cewa kaza da kaza to ƙarerai sun tattaru a cikin wannan kisa da yawa wai sama ta ta zubar da ruwa ruwan jini komai ka taba dutse sai ya zama jini kan sai na Hussein ya yi ta karatun alkur'ani har ya sauke suratul baqara wai raƙuma da ake samu irin raƙumi da ake samu wanda yake da ɗan tozo a kansa wai saboda mata ne na ahlul bait a lokacin da Abu Ubaidillah ibn Ziyad ya same su wai ya ciccire musu kayan su ya dora su akai shine Allah madaukakin sarki ya tsoro da wayannan tozan wai dan ya kare musu wato suturarsu za a ga tsirikinsu ƙarya ƙarya ƙarya iri iri iri suka yi tabbata an na ji wani shugabansu ma a lokacin yana cewa wai aka ɗaga wani jariri da aka ɗaga jaririn wani ya tafi daga baya ya je ya me ya harbe shi kiso shi ƙarya kuma a cikin ranar suna yin wasu abubuwa na wasan hausa mutane suna yi gani kamar wani abu ne ashe sabon manzo Allah ake zagi a ciki za ka ga sun yi bukka an sanyawa an sanya wasu mata a ciki sai a bankawa ita bukkar wuta sai su fito suna yin kamar za a kashe wai na na fatima ce lokacin da sayyidina umar ya je gidan ya nemi a yi wa sayyidina abubakar mubaya suka ƙi shine banka mata mai musu wuta don su dinga kawo wasu abubuwa da za su sa ta iwayen nan mutanen wayannan kisoshi duka ƙarya ne da baki ɗayansu da kuma maganar cika ciki farin ciki da ake yi wayanda suke kalubalantar su kuma wayancan dukkaninsu abubuwa ne na ƙarya ko kuma abubuwa ne wayanda ba su da asali a cikin addinin musulunci don haka abin da ya fi kamata mu bi sunna ta manzon Allah sallallahu ita ce me azumi ake yi azumin ashura kuma kuma gashi nan Allah ya ba mu dama da iko Allah madawakin sarki ya sa mu aikata wannan azumi azumin ashura yana da falala sosai yana kanka da kurakuran mai shekara a wani hadisin ma ya ce har da gyaran shekara to yana da kyau mu yi amfani da wannan lokaci mai azunci waɗannan gwalagwalan kwanaki tasuwa da ashura waɗannan suna da muhimmanci sosai da Allah kowa ya tashi ƴaƴansa da matarsa in yaro har jariri ma ku dan bashi dan dan wata ƴar tazara in yayi ihu a bashi nono duka ce wala ya ce a yin wata yaro a'a in ya ji wahala ku bashi abinci wallahu alam Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamnagatar Allah ya dacar da mu ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara wa rayuwar malam albarka Allah ya yawaita mana irin su cikin wannan gari namu Allah kuma ya yi wa dukkanin wa'anda suka zo nan wajen sakayya da gidan aljanna Allah ya karba mana Allah ya amsa mana mun yi Allah madaukakin sarki ya ba mu dama da iko na gudanar da wa'annan abubuwa iyaye mu da suke rasa wani waje Allah ya saka musu gidan aljanna samari wa'anda ba su da aure Allah ya ba su mata na gari eh kaga suna ta washe baki sannan kuma su ma matan Allah madaukakin sarki ya ba su mazaje na gari Allah ya yi mana gwamnatatar wasalamu alaikum masan kara ba ruwana da zan yi kilifi ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh